ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته استجابة لقول الله سبحانه الواحد القهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين لقد بدأت العتلة الصيفية تلك الإجازة الطويلة التي ينتظرها ويشتاق إليها التلاميذ والطلاب ليستريحوا من عناء المذاكرة والذهاب والإياب يوميا إلى المدارس والجامعات لكن السؤال عباد الله كيف نربي أبناءنا في هذه الإجازة لأن الفراغ والبطالة هما أصل كثير من الانحراف كما قال القائل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة أيها المؤمنون إن من الأمور التي تعين على تربية الأبناء في الإجازة ما يلي أولا تدريسهم وتحفيزهم القرآن الكريم فلم لا تحرص أيها الوالد المسلم على أن يلتحق أبناؤك بالمراكز التعليمية التي تحفز القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن تربية الولد على القرآن تجعله متفوقا دراسيا ومتقدما فكريا ومعرفيا فيرقى بنفسه وأسرته ومجتمعه وهذا ما نرجوه من الأبناء أن يكونوا خير ذخر لوطنهم الذي تربوا فيه أمنه وأمانه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أولادكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون فأنت أيها الأب مسؤول عن تحفيز أبنائك القرآن ثانيا السفر معهم فالسفر له من الفوائد الشيء الكثير وقد جمعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد فاحرصوا أيها المؤمنون فاحرصوا أيها المؤمنون على أن تسافروا بأبنائكم إلى زيارة أقاربكم في القرى والمدن حتى يعرفوهم ويصلوا أرحامهم فإن ذلك من أسباب صلاح الأبناء والبركة في حياتهم قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ثانيا معرفة أصدقائهم ثالثا معرفة أصدقائهم فمما لا شك فيه أن للصديق أثرا بالغا في صديقه سلبا وإيجابا ويكفينا في بيان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير والشواهد أكثر من أن تحصى عن شباب نشأوا في بيئة طيبة وأسرة محافظة فاختلطوا بقرناء السوء بحجة الرحلة والنزهة واللعب أو المذاكرة فكان لهم تأثير سيء فيهم قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا رابعا ربطهم بالمسجد فالمسجد هو موطن التربية الإيمانية والروحية والخلقية للطفل في مراحل تربيته ونشأته ولقد كان الأطفال يأتون المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى شؤونهم ويتلطف بهم فيجب إذا عباد الله فيجب إذا عباد الله أن نربي أبناءنا على حب المساجد باستحابهم معنا إليها وتذكيرهم فضلها والصلاة فيها قال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها خامسا تعليمهم إحدى المهارات التي تنفعهم في دنياهم كتعلم الحاسوب أو تعلم أية حرفة تطور شخصيته قال الله سبحانه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وعن عبد الله بن عمرو موقوفا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فيا أيها المؤمنون فيا أيها المؤمنون إن الأولاد أمانة على أعناقكم وأنتم مسؤولون عن تربيتهم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل رجل عما استرعاه إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل على أهل بيته فاتقوا الله تعالى أيها الآباء فاتقوا الله تعالى أيها الآباء في من استرعاكم الله إياهم مروا أولادكم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وأشغلوا أوقاتهم في هذه الإجازة بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وتذكروا قول الله القاهر الجبار يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd uwa masu girma ina muna wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki da biyayya a gare sa da tuna faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku yi sake ku mutu face kuna musulmai face kuna masu mika wuya ga Allah maɗaukakin sarki muna fatan Allah ya ɗauke mu akan wannan musulunci yan uwa masu girma abu ne sananne a gare mu a kwanakin nan mafi yawancin 'yan makarantar boko 'yan jami'a da 'yan college da 'yan primaire gaba ɗayansu ko mafi yawancinsu sun shiga a cikin hutu wanda ake cema da turanci vacance wanda hutu ne mai tsawo kusan wata uku ko hiye da haka wanda wannan hutun a duk shekara yara suna shauƙin a ce wannan hutun ya kai ɗalibai maza da mata burin su a ce vakansu ya kai a ce hutu ya kai don saboda su huta to sai dai uwa masu girma musan da cewa shi hutu abu ne wanda idan ba a sanya shi a hanyar da ta dace ba yana kasancewa dalilin bacewa dalilin lalacewa dalilin warar da wasu ɗabi'u wanda suke munaye domin mafi yawancin fasikanci da ake yi a lokacin vakansu ya yawa a lokacin hutu ya yi yawa don saboda mi don yara ba su da abin da ya shagaltar da su kenan sai su yi ta abin da suke so daga wasanni sai zuwa gidan rawa sai caca sai swace-swace sai shaye-shaye sai abin da ya kama da haka shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake nuna mana hatsarin hutu yake cewa inna shababar wal faraga wal hida wal jida mufsidatun lil mar'i ayya mafsada yake cewa kaga wannan abubuwan guda uku idan ba a taro su ba aka sa su hanyar da ta dace in mutum na cikin su to yana saurin bacewa yana saurin lalacewa yace na farko shine matasantaka jeunesse samartaka yace na biyu shine hutu rishin aiki dama sannan na uku shine ke cewa wadata don haka kenan abun tambaya abun da ya dace a ce kowanne daga cikin mu kowanne ma'aifi kowanne yaya ma'ana kowanne wa wanda yake da kannai wanda yake da diya ya kamata a ce yayi tunanin shin wannan vacant skin ta wace hanya ya kamata in sa diyana su bi wannan hanyar ta wace hanya zan bi in shagaltar da su daga wannan hutun da suka samu don saboda kada su kama hanya wadda ba ta dace ba wannan shi ya kamo ga taken hudubar mu shine kaifa nurabbi abana'ana fil ijaza ta ya za mu yi mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a cikin wannan lokacin na hutu a cikin wannan lokacin na vacance a nan na kawo muna shawarori guda biyar wanda za su taimaka muna akan shiryar da 'ya'yanmu ko tarbiyyantar da 'ya'yanmu ko tarbiyyantar da mu kawunanmu wanda suke manya ne a wannan lokacin na vacance shawara ta farko da nake badawa shine tadrisuhum wa tahfizuhum alquran alkarim mu yi kokari wannan lokacin da yara suka shiga na hutu mu shagaltar da su da karatun alqur'ani mu sanya su a makarantun ne na hardar alqur'ani ko makarantun ne na koyan karatun alqur'ani domin hardar alqur'ani tana buƙatar lokaci mai yawa to idan ya kasance kai ba lokacin gaba ɗaya ka ba yaran ka ba ga alqur'ani to kai kokari ka sanya sa a vacance ya iya koda karatun alkur'ani ne ya haddace wasu surori wanda zai yi a cikin sallah me yasa ba za ka yi haka ba ba ka son ɗanka ya kasance daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku shine wanda yake koyan qur'ani kuma yake koyar da shi tabbas duk uba na gari yana so ya sa ɗansa a cikin masu alkhairi to hanya ta sanya su a cikin masu alkhairi shine ka sanya su karatun alqur'ani musan da cewa sanya yara karatun alkur'ani yana amfanin su hatta a duniyarsu kamin a lahirarsu domin duk yaron da ya haddace alkur'ani ko yake hardar alkur'ani alkur'anin nan zai bude masa kwakwalwa babu wani ilimi da za a karantar da shi face wannan yaron zai iyasa alkur'ani haske ne zai haska kwakwalwarsa ya kasance hatta karatun da yake na boko zai ci gaba da yinsa zai san ma mahimmancinsa shi yasa al-imam amr bin al-as radiyallahu anhu yake cewa alaikum bil qur'ani ina horonku da alqur'ani fata'allamuhu wa 'allimuhu auladakum ku koye sa ku koyar da yaran ku shi yace fa innakum anhu tus'aluna wa bihi tujzauna domin za a tambayi ku game da alqur'anin kuma daidai gwargwadon rikon da kuka yi masa daidai gwargwadon sakamakon ku a ranar tashi alkiyama da haka yana da kyau mu yi kokari mu yi amfani da wannan shawarar wadda za ta amfani 'ya'yanmu a duniyarsu da lahirarsu shawara ta biyu da nake badawa shine asafaru ma'ahum yin balaguro tare da wannan yaran ko tura su a wajen balaguro domin balaguro yana da amfani mai yawa sosai al'imamu ibn al-qayyim ko kuma al'imamu shafi'i ya tattara amfanin balaguro a cikin wani baiti nasa guda biyu da muka karanta yake cewa تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد yace ka rika balaguro don neman ɗaukaka domin a cikin balaguro akwai amfani guda biyar yace na farko tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi yace na farko zaka samu yaye damuwa a garin da kake in kana cikin damuwa in ka je a balaguro mai yiwa ka samu yaye damuwa na biyu ta hanyar balaguro kakan iya ka samu hanyar ci nawa ne wanda wurin cin su ba a Nijar bane a wasu ƙasa suke a Nijar ba su da aiki amma idan sun je a wasu ƙasashe su samu aiki nawa ne suke ciyar da iyalin su a nan Nijar alhali kuma ba a Nijar kin suke nema ba a wasu ƙasashe suke nema dalilin balaguro sun samu wajen nema na biyu na uku yake cewa sannan mutum zai koyi wasu ɗabi'u nawa ne daga cikin samari wanda idan suna a garinsu da za a ce su yi wannan kasuwancin sai su ce kaskanci ne da za a ce mishi ya shushana a garinsu ba zai yi ba yana ganin ai ya hi karhin haka amma da zai je a wani gari irin su nigeria irin su lagos irin su cote d'ivoire da za ka isko sa mai yiwa ya son masa yake yi balaguro ya ladabtar da shi ya hudda masa girman kai kenan daga cikin muhimmancin balaguro zai koya maka wasu ɗabi'u wanda a garin ku ba ka yin su dalilin balaguro sai ka koyi wannan ɗabi'un na gaba yake cewa wa suhbatu majidi ta hanyar balaguro za ka iya ka samu abokai na gari wanda a garin ku ba za ka same su ba mutum nawa ne suka san juna dalilin balaguro kuma dalilin abokantakan nan suka amfani junansu a duniyarsu da lahirarsu na ƙarshe yake cewa wa ilmun ta hanyar balaguro kuma za ka samu ilimi imma ilimi na duniya ko kuma ilimi na lahira don haka yaranmu mu tura su a balaguro mu idan za mu tura su a balaguro mu tura su da manufar su je a garuruwan danginmu su san su su je su san danginmu su san 'yan uwanmu su sada zumuncinsu domin sada zumunci yana daga cikin abin da yake sa albarka ga rayuwar yara ko kuma albarka ga rayuwar ma mutum musulmi gaba ɗaya a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima duk wanda yake so a yalwata masa arzikinsa a ƙara masa tsawon rai to ya rika sada zumunci don haka koya ma yara sada zumunci tura su a ƙauye da birni inda danginku suke su yi ziyarar su kuna koya musu sada zumunci ne wanda idan suka tashi da wannan ɗabi'ar ta sada zumunci shi zai sa Allah ya sanya musu albarka waye bai so ɗansa ya yi arziki waye bai so ɗansa ya yi tsawon rai yana amfaninsa kenan mu tura yara a ƙauyuka da yawa za ka gani iyaye suna da dangi a ƙauye amma ɗiyansu har su mutu ɗiyansu ba su san wannan uwan nasu na ƙauye ba kina wannan kuskure ne wannan cutar yaran ne kuke idan ma kuna ganin wai son su ne kuke idan ka su sha wahala a ƙauye ku tura su a ƙauye su yi noma su sha hura wannan zai ƙara musu ƙarfin jiki bayan kuma albarkar da Allah zai sa musu ta tsawon rai da kuma ƙarin arziki shawara ta hudu da nake badawa shine rabtuhum bil masjid ina ji ta uku ce ko rabtuhum bil masjid kulla alakar yara da masallaci domin masallaci yana daga cikin wuraren tarbiyya shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga sahabbai suna zuwa da yaransu hatta yara ƙanana wanda ba su ma kai shekara bakwai ba sahabbai suna zuwa da su manzon Allah haka yana zuwa da jikokinsa a masallaci idan suka zo a masallaci ko da sun yi kuka manzo Allah bayan hada yake ka kubar zo muna da yara masallaci asali ma idan yana cikin sallah ya ji kukan yaro a baya sai yayi sauri sauri ya kare sallar sai ya ce dan saboda in sakan ma uwar yaron ashe kuskure ne a samu masallaci wasu suna koran yara daga masallaci wannan kuskure ne akwai wanda suke dogara da wani rubabben hadisi wanda shaci faɗi ne kanzon kurege ne akan cewa wai jannibu masajidakum min thalathin ku nesantar da masallacin nan ku daga abubuwa guda uku daga ciki wai aka ce yara wannan hadisin maudu'i ne ƙarya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah yake shine umarni a zo da yara da zuwa da yaran ma a masallaci zuwa da yara a masallaci yana ba su a tarbiyyar ruhiyya ma'ana tarbiyya ta ruhi yana koya musu ibada wannan zai sa yaran su kasance masu natsuwa zai sa su girmama masallacin wannan zai sa har bayan sun girma su rika zuwa masallacin domin shi ice tun yana ɗan ƙarami ake tankwaso sa idan baka zo da yaran ka ba a masallaci tun yana ƙarami to ko ya girma in ba wani taufiki daga Allah ba zai nisanci masallacin don haka mu kulla alaƙar mu mu kulla alaƙar yaran mu da masallaci mu rika nuna musu muhimmancin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wurare da Allah ya hisu hiye da sauran wurare sune masallacin ne wuraren da Allah ya hiki hiye da sauran wurare sune kasuwanni dan saboda fasadin da ake mu koya ma yara mu nuna musu muhimmancin masallaci ta hanyar jawo su muna zuwa da su a masallaci abu na hudu shine ma'rifatu asdiqaihim mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan damar ta vacance mu san da wa yaranmu suke abota domin abokin ɓarawo ɓarawo ne zama da maɗokin kanwa shi yake janyo horin kai nawa ne daga cikin yaran da sun taso a gidan kirki gidan da ake ba da tarbiyya amma dalilin wasu abokai da suka samu imma ta hanyar ecole ko ta hanyar revision ko kuma ta hanyar zuwa makaranta ko kuma ta hanyar wasanni wannan yaran su lalace su kauce ma tarbiyyar da iyayensu suka tarbiyyantar da su shi yasa manzo Allah da yake nuna mana tasirin aboki akan aboki yake cewa innama mathalul jalishi salihi wal jalishi su'i kanafikhil kiri ka hamilil miski wa nafikhil kir misalin aboki na gari da aboki na banza kawan mai sai da turare ne da mai busa zage zage mai sai da turare ɗaya cikin uku ne imma ka saye ko ya maka kyautarsa ko kuma ka ji kamshin turaren lokacin da kake tare da shi zuciyarka ba za ta tashi ba amma mai busa zage-zage ɗaya cikin biyu ne imma ya busa maka wuta kayanka su ƙone ko kuma ka ji wari na wannan zuhur da take tashi in yana busa zage-zage idan muka ce zage-zage muna nuhin masu ƙira muna nuhin waɗanda suke wahala wajen busa wuta to wannan shine kenan kenan aboki na da tasiri sosai akan abokai duk wahalar da za ka yi a wajen tarbiyya idan ɗanka yana da mummunan abokai za su iya su lalata wannan yaron kenan mu yi ƙoƙari mu san yaranmu da wa suke yawo a nan nake ba da labarin wani a muke da suna aboki wanda shi abokin shi da kan shi kira ni yana malam wallahi na halaka na shiga a cikin damuwa malam ina a cikin bala'i mai girma da tambayar shi ma sai da hankali na ya tashi ya aka yi a ce malam wallahi ni yanzu ba wanda nake jin sha'awa ka ɗa namiji ba na jin sha'awar mace ma kamar yadda nake jin sha'awar ɗa namiji in na ga ɗa namiji mai kyau jin nake ma kamar in je in rungume shi kamar mu je mu yi fasikanci da shi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ina so ka bani labarin yaushe ne ka samu wannan domin akwai wanda suke tasowa da wannan ɗabi'ar tun suna ƙanana akwai wanda daga baya ne suke tasowa da wannan ɗabi'ar yake ce min to malam ni dai in fara sha'awar wannan lokacin muna a college a college wa ina da wani aboki wanda wace makwabcinmu ne to ko da yaushe tare muke da shi wata ran ina a gida sai kirawo a kirawo ne mu zo ɗaki mu yi kallon tele muna zamna a cikin ɗaki muna kallon tele kawai sai ya ɗauki hannunsa ya zura mini a cikin wandona yana wasa da al'aurata sai ban sai na kyale sa ban hana sa ba na aza kawai wasa ce ta meke suna ta yarinta ba za a ƙara ba da aka yi ya ji daɗi ya ce a gobe haka ya ƙara kirawo ne sannu sannu muna yi sai da ya kai nima ina yadda yake muna wasa da al'auran junanmu don mu biya maka mu bukata ya ce har sai da ya kai malam wallahi in na haɗu da shi ya haɗu da ni ba abin da muke ji kawai mu shiga ɗaki mu ta wannan abubuwan ya ce yanzu malam zancen da nake muku ya yi balaguro yana ƙasar cameroon yake karatu duk in yi kira ne ba abin da nake ji kamar a ce gashi kusa na muna wannan kai hatta a yanzu malam ba na jin sha'awar ɗiya mace in ba sha'awar ɗa namiji ba wannan abin shi ne muke yi yaron bai san da wannan ba ya koya masa wannan aboki ya koya masa wannan kina wannan sai nuna mana tasirin abota akan mi akan yara ashe mu kula da abokan ɗiyanmu shawara ta ƙarshen uwa masu girma shine ta'alimuhum ihdal maharat mu koya ma yaranmu wasu daga cikin ayyukan hannu wanda za su taimaka musu a rayuwarsu ta duniya misali mu koya musu aiki na kwamfuta ko mu sa su aiki na garaji ko aiki na kafinta dukkanin dai wani aiki wanda zai iya taimaka musu akan su iya ko da a ce karatun da suke na boko ya kasa za su iya amfani da wannan aikin da suke yi domin musulunci addini ne wanda ya siffanta da ashumuliya musulunci bai ce addini ibada kawai za ka yi baka bar duniya shi yasa Allah mai yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abunda Allah ya baka sannan kada ka manta rabonka na duniya kenan kamar yanda muke kokarin sa mu a makarantar addini muke kokarin koya ma 'ya'yanmu ibada to mu yi ƙoƙarin koya musu kasuwanci wannan ma addini ya koyar da haka al'imam amru bin al'as radiyallahu anhu yake cewa i'mal li dunyaka ka annaka la tamutu abada yace ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba hal abada yace wa'mal li akhirataka ka annaka tamutu gada sannan ka nemi lahira kaman a gobe za ka mutu kina wannan shine addinin musulunci bai bangare bangaren addini kawai ya ce ke ba a tare da addinin ka nemi duniyar ka sai dai kada neman duniyar ya shagaltar da kai neman lahirarka da ƙarshen yan uwa masu girma ina ƙara faɗakar da mu akan cewa 'ya'yanmu amana ce akan wuyoyinmu Allah zai tambayi mu akan su a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ah Allah zai tambayi kowanne makiyayi game da kiwon da ya basa sai ce hatta yas'al hatta yus'al ar-rajulu fi ahli baiti har sai an tambayi namiji game da iyalinsa game da 'ya'yansa shin ya tarbiyyantar da su ya sabke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa ya dora ya dora masa kinan mu yi kokari wannan vacancy kin kada mu bari yaran mu su yi ta tambele akan hanya kada mu bar su babu wani ɗaya daga cikin wannan amfanunukan da muka zano idan muka yi haka to tabbas mun cuce su kahin mu cuci kawunanmu mu san da cewa kuma su wannan 'ya'yan amana ce allah zai tambayi mu a kanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya kun da kai imani kada ku yaudari Allah da manzo idan kuka yi haka kun yaudari amana da Allah ya dora muku me yaudarar Allah da manzo shine Allah madaukakin sarki ya baka diyan nan kuma yace kowanne da da ya baka shi ya baka shi a matsayin musulmi akan hanya ta gari ragamar ya ci gaba da hanyar nan ta gari tana a hannunka in ma ka ci gaba da shi a wannan hanyar ko kuma ka kawar da shi daga wannan hanyar muna fatan allah maɗaukakin sarki ya shirya da 'ya'yanmu ya ba mu ikon sabke wannan nauyin na tarbiyyar 'ya'yanmu ya shirya da 'ya'yanmu ya nesantar da su daga fitina wadda take taɓoye da kuma ta bayyane allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار اقض لنا حوائجنا وانصر جنودنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وأنزل الأمن في دولة دولتنا وأصلح بين نيجر وبين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله